العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 110 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi aya ta ɗari da goma sha ɗaya muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare da fahimta da kuma aiki da ayoyin yau muna uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya insha Allah za mu tashi aya ta 111 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم تلك أمانيهم بلى من أسلم عزمه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
hayyaka Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa qalu kuma suke cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara suke cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko kuma ba nasari qul hatu burhanakum Allah tabaaraka wa ta'ala ce kace da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke yi cewa kuɗin ku ne masu gaskiya cewa ba mai shiga aljanna sai da yahudi ko sai ba nasare Allah tabaraka wa ta'ala yace bala man aslama wajhahu haka ne lalle duk wanda ya mika fuskarsa ana nufin duk wanda ya addinin Allah wa huwa muhsinun yana mai addini dan Allah shi kadai mai ikhlasi falahu ajruhu inda rabbih to ladansa yana nan a gurin Ubangijinsa, irin waɗannan wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba. Wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan suke cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya zamto ba yahude aw nasara ko wanda yake ba nasari. Alfarra yake cewa yahudan a hudan dinnan wato an goge ya'un ne ainihinsa yahudiyan ko yahudi shine ainihin wato isin fa'il din yahudi sai aka goge ya'un din illa man kana hudan sai dai wanda yake bai yahudi au nasara ko manasari ma'ana wanda yake addinin yahudanci ko addinin nasaranci kawai su ne 'yan aljanna in ji su amma su ɗin ma ba wai sun haɗu ba ne sun faɗa lokaci guda ba su Yahudawa suna jayayya da ainihin Nasarawa, su ma Nasarawa suna jayayya da Yahudu. Sun zo gudun annabi sallallahu Alaihi wasallama suna magana tsakankaninsu sai waɗannan suke cewa aiku addininku ba na gaskiya ba ne saboda haka ba za ku shiga aljanna ba su ma waɗancan suka ce addininku ba na gaskiya ba ne saboda haka ba za ku shiga aljanna ba shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya haɗa wato maganganunsu a cikin aya ɗaya yace wa qalu lan yadkhul aljannata lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya zamto ba yahude ko ba nasare su kadai ne za su shiga sai Allah tabaraka wa ta'ala yace sai yace tilka amaniyuhum wancan maganganun da suke yi wancan burace buracen su ne na baki amma ba gaskiya bane al'amani shine buri na sha'awar abu amma kuma ba haka yake a hakikanin gaskiya ba sai Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kun kace da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku ku kawo dalili akan cewa yahudi ne yan aljanna ku yahuda ku kawo kuma nasarawa ku kawo dalilai akan cewa ba nasare ne dan aljanna hatu burhanakum hatu anishin sa'atu ne aka canza wato alifin ɗinsa ya koma ya koma haƙun hatu amma atu ne burhanakun ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin idan ku din da gaske kuke yi kuna da gaskiya ku ne wato na kwarai ku ne yan aljanna bala man aslama wajhahu Allahu tabaaraka wa ta'ala yace su din abin da suka faɗa ba haka yake ba domin aka ce bala ana goge maganar baya ana ƙaryata ta ana tabbatar da abin da zai zo nan gaba bala abin da suka faɗa ba gaskiya bane abin da yake gaskiya shine man asalama wajhahu lillah duk wanda ya mika fuskarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ana nufin wanda ya mika al'amarin addininsa ga Allah ta'ala Allah kawai yake bautatawa wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsan muhsin wasu malaman tafsir suke cewa shine mukhlis wato yana mai ikhlasi ko kuma muhsin yana mai yin addini kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana kallonsa kaga duka dai na koma zuwa ga mai ikhlasi kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa huwa fa innahu yarak idan kai baka ganin Allah to shi Allah tabaraka wa ta'ala yana kallonka to duk wanda yayi addinin musulunci wa huwa muhsinun yana mai ihsani ma'ana yana yi domin Allah domin duk wanda ya addini ba dan Allah ba wannan aikin ba zai masa amfani ba sai wanda aka yi domin Allah tabaraka wa ta'ala ne kawai ake samun sakamakon sa gobe alkiyama Allah ta'ala ya ce falahu ajruhu inda rabbih akwai ladan sa yana nan a gurin ubangijin sa ma'ana zai shiga gidan aljanna wala khawfun alaihim kaga an fara da bamiri ne mufradi guda daya cewa man aslama wajhahu kaga guda daya wa huwa muhsinun nan ma damirin guda daya falahu guda ɗaya ajarahu guda ɗaya inda rabbihi guda ɗaya sai Allah ta'ala ce wala khawfun alaihim babu tsoro akan su ma'ana kowanne daddai daddai ake bukata kowa yayi ikhlasi a karan kansa ba wai jama'atan ba kai kanka kai ikhlasi bayan Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin mutane ba wanda ya kai ka sanin kanka da kanka dan Allah kake ko ba dan Allah kake ba ba wanda ya kai ka sanin wannan to ɗaiɗaikun mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kowa ɗaiɗaiɗaiɗai to idan an samu wancan yayi dan Allah wancan yayi dan Allah wancan ma haka in ka haɗa su ya zanto mai jami'i sai Allah ta'ala ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga balaga kenan ta alqur'ani ne ma inda dan adam zai wannan magana in ya fara ɗaiɗaiɗaiɗai haka zai gama da ɗaiɗaiɗaiɗai ma Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay' ba wanda yake kwatankwacinsa subhanahu wata'ala shi sa za qur'ani babu wani littafi da yake da balagar zance kamar alqur'ani mai girma cewa wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu malamai suke cewa idan aka ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun alkhawf tsoro alhazan kuma bacin rai ana nufin wala khawfun alaihim babu tsoro akan duk wanda yayi addinin musulunci domin Allah ba zai ji tsoron shiga kabari ba ba zai ji tsoron a tashi alkiyama ba in dai ya yi addinin domin Allah wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu dan za su tafi kabari babu shakkar ma su ji tsoron wannan wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki dangane da abin da suka bari a gidan duniya ba sun bar 'ya'ya kar su samu bacin rai cewar yaya ƙarshen al'amarin 'ya'yan za su kasance a'a in dai sun yi addini domin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai jibinci al'amuran wannan 'ya'yan haka malamai suka ce to menene yake faruwa wani ya rayu mai kuɗi yana mutuwa bayan shekara kaza 'ya'yansa duk sun zama abin tausayi sun zama talakawa gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala hum yahzarun ba za su yi bacin rai ba kenan inda za su hango baya su ga yadda 'ya'yansu suke da abin zai bata musu rai kenan yanzu sun zamto babu wannan to wato yadda ake auna al'amura mu yadda muke auna shi da bambanci da yadda yake hakikanin yadda yake domin tarin dukiya ba shine hakikanin rayuwa mai kyau ba haka nan kamar yadda yake kuma talauci ba kuma shine rayuwa mai kyau ba a'a abin da yake rayuwa mai kyau shine rayuwa da imani da tauhidi da riko da addinin musulunci ko da a ce ayanka sun zamto ba su da komai amma suna da kyakkyawar aƙida to lalle kenan suna kan tsari mai kyau kai yanzu da kake lahira za ka yi fatan a ce su mutu da irin wannan kyakkyawan ikhlasi din ina fata an gane saboda ka wala khafun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a kansu dangane da abin da suke tinkara na mutuwa na shiga kabari na hisabi wala hum yahzanun yahzanun ba kuma za su yi bacin rai dangane da abin da suka bari a baya ba na'am
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون حياك الله الله تبارك وتعالى يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود يهوداwa suka ce laisatin nasara ala shay'in su nasara ba akan komai suke ba na addinin gaskiya ba inji yahudawa وقالت nasara laysat al-yahud ala shay'in hakanan su ma nasarawa suka ce yahudawa ba sa kan komai na addinin gaskiya Allah ta'ala ya ce wa hum yatluna al-kitab alhali dukkanin su su din suna karanta littafin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya sauka kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim hakanan waɗanda ba su da ilimi ba su da masaniya suke faɗar irin maganganun nasu wallahu ya hukumu bainakum yawm alqiyama Allah tabaaraka wa ta'ala zai hukunci tsakankanin su ranar alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabawa a ciki wa qalat alyahudu laysat an-nasara ala shay'in su yahudawa suke cewa nasara ba komai bane addininsu ba gaskiya bane su ma yahudawa a nasara suka ce yahudu addininsu ba gaskiya bane Allah tabaraka wa ta'ala sifata su da cewa wa hum yatluna alkitab amma dukkanin su kuma suna karanta littafi kamar yanda annabi Isa alaihi salam ya zo da injila to su su nasara sai suka yi imani da annabi Isa da kuma injilar amma su yahudu sai suka kafircewa annabi Isa da kuma injila hakanan su kuma nasara suka kafirce wa annabi Musa da kuma Taura su kuma musulmai sai suka yi imani da dukkanin littattafan da kuma littafin da aka saukar musu dama yana daga cikin mai rukunan imani shine an tumina billahi wa mala'ikatihi eh wa kutubihi wa kutubihi ba ce ne wa kitabihi ba wa kutubihi da littattafan addinin musulunci idan baka yarda da taura injila suhufu ibrahim musa zabur dukkanin littafin da Allah ta'ala saukar ba to yanzu kai baka da imani kaga musulunci kenan shine shamil ya game duk sakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musulmi ya yi imani da su duka da wanne zai yi aiki shine alqur'ani da girma dukkanin su yayi imani waɗannan daga gurin Allah ne su din gaskiya ne kaga musulunci kenan amma su kuma kowa ce iya nasa ne gaskiya waɗancan su ma iya nasu ne gaskiya waɗannan fa wanda suka yi imanin ma kenan a wancan lokacin annaba wanda suka zo daga baya kuma suke cewa su wancan suka yadda da su suka yarda da shi iya nasu yahudu su ce sun yarda da iya wato attaura ne nasara su ce sun yarda da iya injila ne kadai ba su yarda da sauran ba addinin musulunci shine addinin gaskiya shine addinin da ya haɗe komai kaga kenan yana me yana tsakatsaki shi bai ce wancan ba bai inganta ba wancan ba gaskiya ba ne ya haɗa duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasala dama ku din mun sanya ku ku ne al'umma ta tsakiya daga an yi saɓani ko kuma kuna daidai kuna kan tsakiya kun tattare dukkanin littattafan kun yi imani da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hum yatluna kitab alhali kuma suna karanta littafi mana suna karanta at-taura suna su yahudawa suna karanta injila su nasara amma tare da haka sun yin imani sai iya littattafan su kuma a cikin littattafan nasu akwai ishara kowanne littafin sa yana gwada cewa wancan littafin fa gaskiya ne kaga mu alqur'ani ya gwada mana cewa waɗancan littafin ne gaskiya ne laysal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ainihin addinin musulunci shine wanda ya imani da Allah da manzanninsa da mala'iku da kuma dukkanin littattafa to su ma littattafan su ya gwada musu cewa su yi imani da sauran littattafan har qur'ani alqur'ani da zai zo daga karshe shi ma su yi imani da shi wani daga cikin yahudawa yake cewa ina ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gane wannan fa shine annaban amma dai ni ba zan yi imani da shi bane yace na san shi fiye da yanda in san dan da na haifa domin dan da na haifa ban taba karanta shi cikin littafi ba sai da na haife shi sannan na san shi ai mutum baya sanin ɗansa sai ya haife shi yau da kullun yana ganin sa kuna tashi tare kana ganin sa sai ka gane shi tunda kana ganin sa cikin yawa ka gane wannan fa shine wani amma yau a haifa maka da dan baka ƙara ko da ka gan shi a yau ɗin a tafi da shi bayan shekara ashirin a dawo da shi ba za ka san ɗanka ba yau da kullum ce gani ne yasa ɗa yake gane wani shi ne babana baba ya gane wani shi ne ɗana kawai ba abu ne yau da kullum ce da kake ganin sa shi yasa kawai kake gane shi ne naka to shi wannan yahudi yake cewa tun da ɗana ban taɓa karanta shi cikin littafi ba ya ce shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tun kafin wato a aiko shi kafin ma wato ya zamto annabi na sha karantawa cikin attaura cewa zai zo ga irin halayyarsa ga kuma irin halittarsa ga kalar fatarsa ga kalar yanayin tsayinsa yanayin faɗin kafaɗarsa yanayin gashinsa da launin jikinsa da irin halayyarsa ya ce saboda ka ina ganinsa na gane shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam za su tafi sham shi da babbansa wani bai yahudi sai da shi ya ce kaga wannan yaran ka koma da shi tun kafin ya zama annabi ya ce ka koma da wannan yaron saboda kuna karawa gaba akwai masu ilimi daga cikin yahudu da yawa akwai wanda sun yi karatu a cikin littattafa za su gane wannan shine annabin karshen lokaci karshen zamani kuma ba za a wanye lafiya ba lalle za su yi kokarin kashe shi ka koma da wannan saboda shi ya karanta shi cikin littafi Allah tabaraka wata'ala ya ce wa hum yatluna kitab gashi kuma suna karanta littafi amma suna ta wannan jayayya ne kaga kaucewa gaskiya kenan shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata su duka su subi din da cewa al-maghdubi alaihim da kuma mai ad-dallin kullum musulmi yake addu'ar cewar ka shiryar da mu hanyar da take kyakkyawa ba irin wato hanyar al-maghdubi alaihim wal ad-dallin ba kullum mafi karanci mutum yayi wannan wato a cikin salloli na farilla guda biyar din so goma sha bakwai ko na wakwancin haka addinin musulunci shine addinin gaskiya kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihi hakanan waɗanda basu da masaniya basu da ilimi su ma suke fadar mithla qawlihim wato kwatankwacin fadin su suwaye allazina la ya'lamun wasu malamai suke cewa ana nufin yahudawan madina tunda su basu da masaniya kamar waɗancan wasu suke cewa allazina la ya'lamuna sune wato kafiran cikin larabawa basu da ilimi su ma suke cewa ai yahudawa ba akan daidai suke ba nasarawa ba akan daidai suke ba waɗanda suke kan addinin gargajiya su ne suke kan daidai fallahu ya hukumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah tabaaraka wa ta'ala zai hukunci tsakanin su ranar al-qiyama cikin abin da suke sabawa wannan ayar ta sake tabbatar mana da cewa ayar da ta gabata da suke cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasare wannan ayar tana tabbatar mana cewar ba sun hada baki bane sun hada kai bane suka faɗa ba a'a kowa ya faɗa daban-daban ne domin anan sun ce wa wa qalat yahudu laysat nasara ala shay'in yahuda suka ce nasara ba addinin gaskiya bane su ma nasara suka ce yahudu ba addinin gaskiya bane kaga kenan su ma kansu a dabe yake na'am
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
حياك الله الله تبارك وتعالى يشي ومن أظلم ممن منع مساجد الله waye fi girman zalunci fiye da wanda ya hana masallatayyar Allah ay yuzkara fiha ismuhu a ambaci sunansa shi Allah din a cikin wannan masallatayya wasa'a fi kharabiha kuma yayi aiki wajen rusa wato masallatayya din ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifi irin waɗannan bai kamata ba bai zamto gare su su shiga cikin masallatai ɗin ba illa fa'ifina face suna masu tsoron kada fa a kama su a kashe su ko a ɗaure su lahum fi duniya khizyun anan gidan duniya su suna da wulakanci walahum fil akhirati azabun azim kuma su a lahira suna da azaba wacce take mai girma sai Allah tabaraka wa ta'ala yace walillahi al-mashriq wal maghrib wato mafudar rana gabas ta Allah ce wal maghrib yamma ma na Allah ne fa aina ma tuwallu kai duk inda ma kuka fuskanta fa samma wajhullah to nan din ma wato na Allah ne inna Allah wasi'un alim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai yalwa ne kuma masani ne wa man azlamu mimman mana'a masajidallah wane ne fi girman zalunci fiye da wanda ya hana masallatayyar Allah masajid jam'i ne na kalmar masjid wasu malamai suka ce abin da ake nufi masallacin kudus wa ya fi zalunci fiye da wannan domin akwai wani banasare ya zo ya hana yahudawa wato yin ibada yin sallah a cikin baitul maqdis masallacin aqsa inda kaga guri ne wanda yake wato a lokacin su suke addini na gaskiya din wanda suke muminan ciki wanda suke sun yi imani da annabin da aka turo musu da suka zo sai suka kashe wato ainihin yahudawa suka kona a taura suka rurrusa ginin daga baya lokacin umar bin khattab musulmai suka sake gina masallacin baitul maqdis wannan shine abin da ko in ce wani daga cikin maganganun da da yawa daga cikin malaman tafsiri magabata suka kawo kamar imam bagawi yana daga cikin wato abin da ya kawo na cewar masajid Allahi ana nufin baitul maqdis sun rusa shi sun kashe wato ainihin wanda suka yi imani suke sallah a ciki kuma an yi zukara fi hasmuhu suka hana cewar kada a ambacin sunan Allahu tabaraka wa ta'ala a ciki mana kada a yi sallah kada a yi ibada a cikin wato wannan masallatayya wasu kuma suke cewa wane ne fi girman zalunci fiye da wanda ya hana masallatayyar Allah kada a ambaci sunan Allah a ciki ya kuma yi aiki wajen rusawa suke cewa ana nufin wato Ka'aba ana nufin mushrikan Larabawa da suka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam wato shiga Ka'aba shiga haramul makki suka ce ba zai shiga ba suka yi ƙoƙarin rusawa amma su rusawar shine wato hana yin ibada a ciki domin hana ibada a cikin masallaci rusa masallaci ne ina ba ta gane rashin yin ibada a cikin masallaci rashin ambatan Allah rashin yin sallah a ciki rashin yin darusa yakan sabbaba mutuwar masallaci da masallaci an gina shi ne don me don yin sallah karatu a ciki ambatan Allah tabaraka wa ta'ala idan ba a yin waɗannan abubuwa ya zanto an rusa masallaci kin masallacin Qudus ɗaya ne kuma daga cikin wato masallatai guda biyu waɗanda suka fi gaba ɗaya akan ƙasa wanda suke su ne na farko farkon ginawa masallacin annabi sallallahu alaihi sallama yana daga cikin masallatayya na uku waɗanda mutum zai iya zuwa ziyararsu amma masallatayya da aka fara ginawa a doron ƙasa gaba ɗaya masallacin kudus ɗin nan yana ciki shine na biyu an tambayi annabi sallallahu alaihi sallama cewa wanne masallaci aka fara ginawa abu zarri ya tambaye shi ya ce nan farko shine masallacin ka'aba masallacin harami na makka sai ya ce da shi daga wannan fa ya ce daga wannan sai masjidul aqsa masallacin kudus sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kan bainahuma me tsawon gina wato masallacin harami da kuma gina masallacin kudus me bambancin nisan lokaci ya ce shekaru 40 bayan an gina ka'aba harami da shekara 40 kuma aka gina masallacin kudus shi ne wanda ake ta jayayya har yanzu ake ta wannan yaƙe-yaƙen ake ta wannan fitintunu ɗin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wasa a fi kharabiha ula'ika ma kana lahu an yi da kulluha illa kafi. Irin waɗannan bai kamata su shiga ciki ba face suna masu tsoro. Wato idan za su shiga Kudus ya zamto a tsorace suna tsoron kada a kama su a kashe su su Yahudawa, kada a kama su su zamto fursunonin wato a hannun musulmai sai dai wato a jefa musu tsoro a cikin zakatansu ko kuma ana nufin shi wanda yake ba musulmi ba ko da zai shiga harami to ya zamto a ɓoye ne yana kuma jin tsoro amma a fili kada ku yarda ku bar wanda yake ba musulmi ba ya shiga haramun makki shi yasa za ka ga ƙasar saudiya ba ta barin wani ya shiga harami wanda yake ba musulmi ba daga duk waɗanda suke ba musulmi ba in sun je suna babban birnin ƙasar suna ina suna riyal saudiya an yi kima kwarai da gaske ta yadda asima ɗin headquarter tana riyal ba a cikin makka ba kaga makka kuma haramin a makka yake harami na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana ina yana madina to duka da makka da madina ba shine headquarter ba headquarter riyal duk wanda zai zo a matsayin harka ta siyasa diplomasiya sai a tafi babban birnin ƙasa kamar najeriya kaga abuja za a je ba za a ce ba za a je kano ko bauchi ko ina ko ina ba sai a tafi abuja to sun haka ake duk wanda ya zo to mu tafi riyadh babban birnin kasa a nan kasar malik yake a tafi nan gurin kasar jamhuri wato bilad din tana can gurin a tafi can a haɗu amma can inda harami yake ba za a je ba can ma madina inda harami yake ba za a je ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahum lahum fi dunya khizyun a gidan duniya suna da wulakanci za ka ga duk wanda yake ba yahudi ko ba nasari ko wanda yake ba musulmi ba za ka gan shi a ƙasƙanci duk dukiyar da ya tara a gidan duniya kada an ce wannan baturen ya mallaki dala miliyan kaza ko dala biliyan kaza amma an ka sake za gan shi da ɗan gajeren wando da ya tishir a wulaƙance za gan shi wani iri kamar abin tausayi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu wa duribat alaihimuz zilla wal maskana an lazamta musu kaskanci da kuma talauci ba ana nufin basu da dukiya a akwai tarin dukiya amma zukatansu kuma a talauci suke walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba wacce take mai zafi Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib da mashriq wato gabas mahudan rana da kuma maghrib inda rana take faduwa yamma dukkan waɗannan na Allah ne Allah ta'ala ce fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma to can din na ka ce samma ya sha bamban da summa na ce samma ana nufin can Allah ta'ala ya faɗa wajen siffata mala'ika Jibril ya ce mutsa'in samma amin shi mala'ika Jibril mala'iku suna masa biyayya samma a can sama ɗin ma wato amintacce ne Allah ta'ala ya amintar da shi akan harkar wahayi saboda Allah ta'ala ya ce duk inda kuka fuskanta fa samma to can din ma wajhullah can din ma na Allah ne cewa wajhullah malaman tafsiri sun yi maganganu akan dalilan gun me ake nufi da wajhullah a larabci aka ce waja ana nufin me fuska ko suka ce kalmar wajah din nan wato sila ce abinda ake nufi fa aina ma tuwallu fa thamma Allah fa aina ma tuwallu fa thamma Allah duk inda kuka fuskanta to ai Allah tabaraka wa ta'ala nan din ma gurin Allah ne nan din ma na Allah ne wasu kace ana nufin nan din rahamar Allah ce ina ba ta gane mana thamma din sila ce kenan an tashi fassarawa banda wato banda ana shin kalmar me thamma din kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yaba kullu kullu shay'in halikun illa wajha komai zai kare illa wajhahu me yake nufi illa huwa sai dai shine kawai ba zai mutu amma kowa ma zai mutu duk inda kuka fuskanta da gabar da yamma da ko ina ma na Allah ne an rawaito hadisi daga Ibn Abbas Allah ya kara musu rake cewa kharaja nafarun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin waɗansu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun fita halin tafiya qabla tahwil qibla ila al-ka'ba kafin a juya wato al-qibla ta koma zuwa ka'aba lokacin ana kallon baitul maqdis a matsayin shine al-qibla idan za a yi sallah fa asabahum dabbabu yake cewa sai hazo abanan gajimare ya faru gari yayi wani irin duhu haka wa hadaratu sala ga kuma lokacin sallah yayi fataharraw alqibla sai suka rinka kirdadan ina ne alqibla wa sallu sai suka yi sallah falamma zahaba ad-dawabu yayin da wannan gajimaren ya fita wannan duhun da ya rufe musu kasa gane ina ne alqibla tunda an rufe rana istabana lahum annahum lam yusibu sai ya bayyana musu cewa ba su fai sallah a setin alqibla ba wa annahum muqta'un cewa sun kuskurewa alqibla fi taharrihim falamma qadimu sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika yayin da suka koma sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin wannan sallah din sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah idan mutum yana halin tafiya idan sallah ta kama shi ta farilla kuma ba shi da ikon a tsaya to a ƙa'ida shi ne ba zai bari sallah ta fita ba in kai baka da ikon mota ko jirgin sama ya tsaya to abin da za ka yi za ka yi alwala inda halin yin alwala in babu hali ka yi taimama in babu hali ka yi sallah saboda ka za ka yi sallah za ka kalli alƙibla sai ka yi kabbara daga nan duk inda abin hawan ya juya kawai shi kenan ka ci gaba da yin sallah ba setin alƙibla lallai sai setin alƙibla ɗin ba duk inda kuka fuskanta a motar ko a jirgin haka za ka ci gaba da yin sallah idan kuma ma ba za ka iya gane nan ne saitin alƙibla ɗin ba da za ka kalla ka buɗe sallah ka yi kabar harama ko za ka yi kabara misali kana jirgin sama kaga kana jirgin ba za ka iya gane ina ba ne ba ka gane ina ne gabar ina ne yamma ba sai dai in su pilot ne suka maka bayanin nan ne kaza tunda su suna da location suna da locator a cikin a gurinsu amma kai dai kan baka sa gane ina kuka yi kawai ana tafiya da kai ne to saboda ka zaka yi kabbara ka ci gaba da yin sallar ka a inda kake a zaune saboda girman sha'anin sallah fa idan mutum yana halin tafiya sai ya so yayi wato nafila yana kan abin hawa zai iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi nafila akan taguwa yana kan dabba yayi alwalarsa ya hau dabbarsa in zai bude sallah ya kalli alƙibla ya kabbara ya ci gaba da sallarsa yana karatu yana yi idan zai yi ruku'u ya dan sunkuya in zai sujada ya zama to ya fi wannan sunkuyawa yana daga cikin ababen da suka wato ya kamata musulmai kusan kowa ma ya kokari ya iya shine ya ake yin sallah a zaune galibi mun iya sallah a zaune wanda kowa kuma zai isa man larura da zaka kama wata ran ya sallah a zaune amma ya ake sallah a zaune in ka ga mutum ya sallah a zaune sai ga yana tashi mai kawai yanzu kana zaune kamar yadda nake kagan za ka yi ruku za ka yi za ka ɗan yin ƙasa ko in za ka yi sujjada kuma za ka yi ku wannan yin ƙasa domin idan baka da ikon iya sunkuyawa ka kai goshinka cewa shine yanzu kamar yadda nake a ce shine a tsaye din zan yi sallah haka kaga in nayi haka na yi ruku'u ko to na tashi dagowa zan dawo kamar yadda nake ko to in zan yi sujada fa ya kamata kada na tsaya kamar haka tunda haka ne ruku'u na ko sujada ya kamata ta faka dama ana tambaya ne me ke shawa yana tambaya ne game da wasu wasu shekaru da ke kawo mutum shakka a kan imani eh da abubuwan da za su faru na tashin kiyama ne misali na'am eh yace yana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na imam al-bukhari yake cewa Allah ta'ala yana da rahama guda 100 guda 99 suna gurinsa guda ɗaya ya sauƙi a duniyan nan ita ce mutane suke tausaya wa junansu da wannan ɗaya jal ɗin da ita ne za ka ga dabba tana tausaya yatta ka ga uwa ta ɗan adam tana tausayin ɗanta ka ga uba yana tausayin ɗansa ka ga ɗa yana tausayin babansa ka ga aboki yana tausayin abokinsa wa yana tausayin ƙani a wannan guda ɗayan fa aka cancana to 99 suna gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai ran alkiyama ya tausaya bayi da wannan yasa an ga mutum ya shiga gidan wuta to shi jawo kansa amma Allah tabaraka wataala mai tausayin bayi ne saboda karan kiyama Allah tabaraka wataala shine zai hukunci yaya yanayin yake Allah tabaraka wataala yace shi laisa kamislihi shay ba wani abu wato ba wata halitta wacce ke kamar Allah tabaraka wataala saboda ka kada kai tunanin irin yanda kai za ka yi aikin haka zai yi abu haka wani Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma karka ce irin hannun wani yana gani karka ce irin ganinka komai nasa daban amma duk abin da ya ce yana da shi to dole ne ka yi imani yana da shi saboda in zai hukunci ba irin yadda kai kake yi ba ne ka duba a duniya mana mutum nawa ne suke roƙon Allah a lokaci guda kuma Allah ta'ala yakan amsa musu duka in ya gana ma mutum nawa ne ba su da lafiya suke neman lafiya yanzu yanzu mutum nawa ne suke mutuwa a lokaci guda mutum nawa ake haifa a lokaci guda kenan yanayin ba irin naka bane idan Allah tabaraka wa ta'ala zai wannan hukuncin ba abu ne wanda zai dauki lokaci irin yanda kai kake tunani ba dama ya ce yinin alkiyama yini ne wanda yake kwatankwacin sa shekaru 50 yana da tsawo amma wanda yake mumini mai imani zai ga abin kamar zuwa sallar azhar ne an gama duk wannan walhalin mai imani ba zai sha ba amma wanda yake sassaba a gidan duniya shine zai ga an dade yayi gumi ya gaji ga rana ta zo kusa ga bala'i har yanzu ba a zo kansa ba saboda wannan din ma a fara ɗanɗana masa ne kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai hukunci zai sa mala'iku su binkici kaza binkici kaza domin manzo Allah ya tabbatar cewa ran kiyama wasu mutane za a zo da su sallar su bata cika ba sai Allah ta'ala ya ce da mala'iku ku duba sallar sa yana da nafila yana nafila ku dauko ku cika masa manzo Allah ce haka nan sauran ayyuka za a auna su a irin wannan tsari ma'ana azumi akwai na nafila na farillar an samu cikas ran kaza ga watan kaza azumin sa na kaza akwai cikas da yi ba a dauko nafila a cika zakkarsa an samu dan wani cikas a dauko sadaka da yake da kyautuka a cika duk abin da yake na farilla an samu cikas kai baka ma san ashe bai yiwu ba sai a dauko nafila a cika manzo Allah ce Allah zai ce da mala'iku ku duba kaga kenan me zai sa mala'iku su yi wani al'amuran amma Allah ta'ala shine mai yin hukunci din na fata an gani shedan yana iya raya dan adam shakka a zuciyarsa dangane da imani ma komai zai iya raya maka sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah mun fa muna jin wani abu a cikin zukatanmu wanda ya yi girma mu faɗa mukan ji shakku dangane da yin imanin nan ba mukan ji an yi kaza kuwa an yi kaza manzo Allah ce hal wajadtu muhu daga sai kun ji haka din suka ce eh ya rasulullah sai ya ce wa zalika mahdul iman wannan ai shine tataccen imani kenan kuna da imani ne shi yasa har yake zuwa kin saka muku na abubuwa amma da ba ku da imani kawai za ku zauna ne kawai ba wannan tunanin abu ɗaya jak kawai Allah ba gaskiya bane kawai shikenan kun zama kafirai amma wai yanzu ya jefa maka kaza yanzu ya Allah kaza ya to kana da imani sai sai shine imani ai sabai suka ji dadi ina fata an gane to saboda haka shi mumini dole wani lokaci shedan zai zo masa domin ba a ba an ce wai mumini shedan ba ya shiga zuciyarsa ya raya masa bane a ba haka bane kowa da kowa idan ana sallah a masallaci wane zuciyar liman ma watakila yawon da zuciyar sarki ta fita kowa ma sadaka ba wai ana nufin mumini shi baya tunani bane kowa za ka samu kana sallah can ya ta tafi kaza ta tafi gonar ka zuciyarka ta tafi kaza ka can can ita abin nan haka to saboda haka hadisin da Abu Hurairah ya rawaito kamar da yake cikin Sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan zai iya zuwa wa ɗayanku sai ya ce da shi man kalaka kaza wa kaza wai halicci abu kaza ne wa ya halicci abu kaza ya ce maka ni kai kan wa halicce ka sai ya sa ka amsa da kanka a zuciyarka sai Allah ne halicce ni babanka fa ai Allah ne kakanka fa Allah ne to wa ya halicci wannan jakin da ake hawa ai Allah ne wannan kajin da muke yankawa wa halice su ai Allah kaza fa kai ta bada amsa kai da kanka Allah ne Allah ne yake cewa sai ya kai ka har ya fara ce da kai man khalaqa rabbak to shi ubangijinka kuma ya halice shi yace shedan zai iya raya maka wannan yace da kai to shi kuma ubangijin naka ya halice shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan yace da kai haka to sai ka nemi tsarin Allah kai a'uziya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce falyasta'i wal yantahi mutum ya nemi tsarin Allah ya kuma daina wannan tunanin kana yin a'uziya zaka ji abin shaytan din ya tafi ya ce maka to shi Allah ma halice shi tunda shi halice kowa da komai ya halice duniya to shi kuma da din can ya yake Allah shaytan zai yi maka wannan ji annabi sallallahu alaihi wasallam to in ya maka haka kai a'uziya ka dawo taitayinka saboda haka amsar wancan dai shine Allahu tabaraka wa ta'ala zai hukunci ranar alkiyama shine mai hukunci kuma wato wannan yana daga cikin ayyuka na Allah tabaraka wa ta'ala kuma yanayin alkiyama yana daga cikin gaibiyat abinda mutane suke iya faɗa kawai shine abin da yazo cikin alkur'ani da kuma abinda manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana amma akwai al'amuran da za su faru ranar alkiyama suna wato gaibi ba wanda ya san me zai faru iya abinda manzo Allah ya bayyana mana shine muka sani amma akwai ababen da za su faru mu sani ba sai mun je can Allah ta'ala ka sa alkhairi ne zai faru dangane da mu haka nan cikin kabari akwai abubuwan da za su ta faruwa baka san su ba har yanzu ba mu san wasu abubuwan ba iya abin da manzo Allah ya gaya mana shi muka yi imani shi kuma shi muka sani ma wasu al'amura din ka san me zai faru ba sai mutum ya shiga kabari kuma duk wanda ya shiga ba zai iya gaya na bayan sa ba cewar wani ka shirya wa kaza ka shirya wa kaza amma dai tabbas kyakkyawan kyawun ayyuka su suke tasiri tasiri mai kyau munanan ayyuka kuma su suke tasiri mummunan tasiri na wata gane saboda haka inda na kabari zai iya mana wa'azi na ce lalle ku gyara kaza ku kula da sallah ku kula da kaza ku kula da zumunci ku kula da kaza ku kula da kaza muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya kyautata ƙarshen mu insha Allah a nan zamu dakata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ya kuskure Allah tabaraka wata'ala ka gafarta mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في